barka muku saduwa a wannan rana ta 17 ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1438 wadda ta daidai da 14 ga watan biyar shekara ta 2017 ta miladiya za mu tashi darasi na 26 a cikin alfiya ta al'imamu suyuki a mustalafin hadith muna cikin annau'ul hadi wattalatun al-mu'al al-hadith al-mu'al ko za mu tashi wa nawa al-hakimu a jinasar ilal na'am na'am yace wa nawa al-hakim al-imam al-hakim abu abdullah an-naisaburi a cikin littafin sa ulumul hadith ma'rifatu ulumul hadith nawa'a ajnas al-ilal ya wato bambanta ya faɗi nau'i daban-daban na ajnas al-ilal jinsi daban-daban na illolin hadisi ajnas jam'i ne na jins wal'ilal jam'i ne na illa ya kasa su ma'anan na wa'a ya kasama li ashiratin ya zuwa ga kaso har guda goma kowannensu za a kirawo hadisin bu'al da wannan illa li ashiratin kullum biha ya ati alhalaf kullum biha ya ati alhalaf kowanne daga cikin waɗannan ajinas na illa ya atil khalalu biha a ya atil qadahu biha shuka zai zo da ita wato kowanne yana yana shukan ingancin hadisi kowanne daga cikin jinsi a na karanta a sharhin sannan malam ya ce alhakim abu abdullah ya kasa a cikin littafin sa'ulumul hadith ya kasa illolin hadisi ai wato illoli na hadisi ya zuwa ga nau'i guda goma ya sanya su su zamanto misalai ne ga hadisai masu yawa kowace ɗaya daga cikin wannan goman ya til halal biha ai biha ya til halal wato shuka ai rashin inganci yana zuwa da ita abinda yake nufi da alhalal dinnan alqadhu fi sihha shuka a cikin ingancin hadisi dama shine ma'anar illa zahiruha salama amma in akwai ta za ta shuka wannan ba wai ya nuna kan cewa wannan shine kadai ilal ba tunda a za ta iyakance yadda mutum zai kuskure ko za ka iyakance yadda kuskure zai iya zuwa mutum to amma ya faɗi waɗannan ajinas ɗin don su ne galibi su ne galibi kuma yawanci kuskuren da ake yi a wanda yake galibi wajen wakoli za ka iya wato za ka iya takaita shi akan waɗannan ajinas ɗin amma ba lallai wai su ne kaɗai jinsin illa ba na sannan shi annazim al'imamu suyuti lam ya kurkuna tafsila dali bai ambaci tafsilin waɗannan illoli ɗin ba to ni ne ni na yi musu na jera su na waƙe su fi arba'ata ashar baitan a baiti guda a goma sha hudu an na an ulhiqaha naso na sadar da su fi hadal mawdi a wannan wajen mashruhatan da sharhi mumassala da misalai tatmiman lil fa'ida domin cika fa'ida shi a tirmisi a mai sharhin mai wannan sharhi na alfiyatu suyuti sai ya itma wannan kamar abinda malaman shanakita sukan ce mai ihmirar al-ihmirar wato sai su yi shi da ja abinda suka yi ilhaƙi kamar yadda suka yi ma'alfiya alfiyatul bin malik sun yi mata ihmiral lamiyatul af'al sun yi mata ihmira yawanci a yawanci a shinqif can Mauritania idan mutum sai ya gama alfiyar gaba ki da sai zo ya ihmira sai ya gama lamiya gaba ɗaya sai ya zo ya ihmira eh laji kamalawan mu Sheikh Ahmad Do babansa ne ya yi ihmira baban Sheikh Ahmad Do ana cewa a Mauritania samun ba a taba wato ana ganin ba a taba samun malami da ya san lugar larabci kamar sa ba a Madina dai ɗansa shi Sheikh Ahmad Do ana cewa wato wajen ilimin Arabiya ko ko Sheikh Aminu Shinkifi mai adwa'ul bayan da ya shi wannan almajirin Sheikh Ahmad Sheikh Aminu Shinkifi ne Sheikh Ahmad Abdul Qadir wani malamin hadisi ɗan Mauritania nakan je in zauna wajensa lokacin yana ana akwai wani dan Mauritania da yake karanta sahih muslim a wajensa shine yakan ce haka yakan ce Ahmad do a wajen Arabiyawa Bukhari to to wannan shine ilhaq a wani lokaci za ka ga idan nazm ne idan mutum zai kara ba sharhi bane za ka kawai kai da nafsin zuban shine asalin kai ma sai kai zai na kai da wani tsari to shi ne nan ya kawo anwa'ul ilal kamar yadda alhakim ya kawo su shi sai ya kawo su a abiyaci imamu su yi ishara kawai yana don haka ne ma ya ambaci sunansa don kai ɗalibin ilimi ka koma ma'arifatu ulumin hadith ka duba haka abinda alhakim ya yi sai ka fahimci abinda zai taimaka wa mutum wajen fahimtar yadda ilalin hadith yake idan ka san abinda su wa'annan malamai suka fara na karanta abiyatun nasu ga sunan daga nan zuwa baiti goma sha hudu bayan wannan dukkaninsu amfila su ne misalan su ne waɗannan anwa'ul ilal da alhakimin na isa buri ya kawo na'am ya ce awwaluha na farkon waɗannan mu karanta tare da sharhi awwaluha na farkon su wato na farkon waɗannan nau'o'i na na illa ma zahirul isnadi lahu sihhatuhu wanda yake abin da yake zahirin isnadinsa wato yana da ingancinsa wato ya cika sharaɗin inganci wa batinan man naqala amma a batina man naqala lam yu'raf lam yu'raf as-sama'u mimman qadrawa wanda yayi tabmin ya shigar da baiti cikin baiti wannan abinda Ibn Malik yake cewa Alhaji Hamza wanda ya tazmini wa suntuhu juhdi min at-tazmini ko a mai tufa ne yake faɗa ko wasun tuho jihudi minar tabmini na yi bakin ƙoƙari na na tsare wannan littafin nawa daga tabmin tabmin shi ne ya zamanto ma'anar baiti ba ta cika sai ka haɗa ta da wani baiti kowane baiti ya zamanto ma'anarsa ta cika a shi ƙashin kansa ya zamanto ma'anarsa ba ta cika ba sai ka haɗa shi da wani baiti wannan aibu ne ta kamar wannan ya yi tabmin tunda wannan wa baqinan man naqala lam yu'rafi sama'u mimman qad rawa daga haka ne baitin zai cika zahirin sa inganci amma a boye a cikin man isnadi ne wanda yake man wani na kuma zuwa ga isnad naqala ay naqala wato ruwatuhu arruwat lam yu'rafi sama'u mimman qad rawa ba a san as-sama' at-tahammul shine saduwa da riwaya daga wanda ya ruwaito ba a san ka ba ai jahalatus sama zahirin sa isnadi amma ba a samu jahalatus an samu jahalatus sama ku karanta karanta sharhin ai al-ash'a na farkon waɗannan guda goma ai shine al-hadith alladhi zahirul isnadi lahu sihha zahirin isnadin siha inganci ya tabbata gare shi libisti fa'ihi saboda cikawarsa da sharuɗan ita ingancin zahir a zahiri amma a ɓoye shi ne wanda yake naƙaluhu wato masu riwayarsa a so a ce naƙalatuhu ko? amma ana jin yayi ne don don baitin nasu ya fita haka ko? eh man naqalahu lam yu'raf na'am man naqalahu to wannan sai ya zama to kenan a shine fi'ilin ko man wanda naqalahu wanda ya ruwaito shi lam yu'raf ba a san as-sama'u mimman qadrawa na'am aiwa ruwayarsa daga wanda ya ruwaito daga gare shi na wannan hadisin misalinsa abinda ya gabata a hadisin kafaratul majlis wa huwa hafiyun jiddan wannan sababin na illa koyayye ne matuƙa hatta akan imamu muslim har sai da imamul bukhari ya bayyana masa don haka ne muslim ya ce masa babu wanda zai kiyayya da kai sai mai hasada ya ce kuma na shaida cewa a duniya babu kamar ka mun karanta mun ji aiko hadisin a kafaratul majlis da ya ce la yuraf li musa ibn okuba sama'u min suhaib saboda haka wannan shine illar hadisi saboda ya zo da hadisi isnadi wanda yake ba taba samun kamarsa ba wato isnadin hadisin ya bi jadda amma sai aka zo da wata riwaya wadda take ta bayyana illar shine wato al-inqita tsakanin Musa ibn Uqba da Suhail ibn Abi Salih na'am afwan shine isnadin Musa ibn Uqba daga Suhail ibn Abi Salih daga babansa daga Abi Hurairah aka yi rawaito hadisi illarsa ita ce riwayar Wuhaib ibn Khalid an Suhail an Aun ibn Abdullah qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan shine ingantacce wancan yana da illa zahirin sa gashi ingantacce ne amma mecece illar ba a tabbatar da sama'i da riwaya ba a san cewa Musa ibn Uqba yana riwaya daga Suhail ibn Abi Salih to haka wannan yayi wahami ko kuma shi Musa ibn Uqba ya bi jadda dama an ɗin suhail ya ruwaito hadisi an abihi an abi huraira to da sai ɗauka wannan ma haka bai kiyaye kan cewa wannan hadisin mursal bane suhail ibn abi salih ba daga ubansa ya ruwaito ba daga daga aun ibn abdullah kuma aun ibn abdullah yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda ya kiyaye wannan tsarikun ya saba jadda ya bayyana cewa waccan riwayar ma'alula ce tana da illa to saboda haka kun ga jinsi na farko kenan wato illar tana komawa ya zuwa ga adamu ma'arfati sama rashin sanin wani yayi riwaya daga wani kun kaga wannan zai nuna maka kan cewar a zai nuna maka raunin daukan mazhabar imam muslim wajen an'ana wajen an'ana ala itlaqiha da shi imam muslim yana cewa idan aka samu mu'asara an samu zamani daya tsakanin rawi da shehinsa to shi kenan za a ɗauki an anasa a kan ittisa to kaga irin wannan shi ne zai nuna mana kuncewa wannan matabar akwai hadisai da dama masu illa da za su ga kuncewa mutum saboda haka wannan jinsi na farko kenan adamu ma'arifatis sama to shi yasa yawanci idan mutum wato yana in mutum yana dirasa na ilal labudda ya kula da littattafan da suke bayyana a sama don yawanci duk malamai sun yi nasi a kansu wannan littattafai muhimmansu su ne na farko almarasil na ibn abi hatim almarasil na ibn abi hatim ya rattaba shi da sunan ruwat matsalan in ya zo ya ɗauki mujahid ibn jabir duk waɗanda mujahid ya yi riwaya daga wajensu amma riwayarsa amma sama'insa riwayarsa ba ta tabbata ya haɗu da su ba zai faɗe su yin riwaya daga maganar abu hatim babansa ko daga maganar abu zur'a arrazi ko daga maganar wani daga cikin hufad da suka gabace shi albarasil na ibn abi hatim to sai kuma wanda ya zo ya tattara abin da ke cikin marasil da sauran maganganun malamai ya tara littafi da ya fi wannan girma a tare da cewa waɗansu abubuwan suna kuce masa daga cikin na marasil ko haɗa shi yana da muhimmanci da ta fandu shi ne alhafidul ala'i ya yi jami'ul tahsil fi ahkamil marasil jami'ul tahsil fi ahkamil marasil amma marasil na abu dawud shi marasil hadisan marasil din ya kawo hadisai wanda suke mursalai su ya kawo amma ibn abi hatim shi ba hadisai ya kawo ba ruwat ya kawo waɗanda riwayar su daga malamin su mursala ce amma mursal din wato al-mursal al-khafi irsalu wanda ake cewa al-mursal al-khafi wanda mun karanta shi ko mun karanta al-mursal al-khafi tunda shi mursal al-khafi ya fi komai kuya tunda na farko an samu mu'asara kuma a rawin ba mudallis bane kuma watakila ma an samu liqa sun haɗu amma kuma duk da haka ya zamanto cewar babu babu tabbatacciyar riwaya babu babu inda aka sami riwaya ce haddathani ko sami to shi yasa zaka ga ba sa nafi yanzu kamar Imam Bukhari ai ba nafi ne ba akwai inda za a yi nafi a ce lam yasma fulanun min fulan amma shi cewa yi la yu'raf li Musa ibn Uqba sama'un min Suhayb akwai bambanci tsakanin biyun ko eh ba a san cewar yayi ya samu as-sama' daga don haka bai kore ba don haka wato shi sa ake cewa shi ilmin ilal dinnan mabni ala galabatin nan idan kuskure ya zo kana nema ka san idan kuskuren ya zo to da ka samu wani adna sabab wanda baka samu wani sabab ba sai shi sai ka dangana shi zuwa gare shi yanzu shi bukhari yana ganin wannan isnadin yace ta yaya za a yi wannan isnadin ya zama ko Musa ibn Uqba an Suhayl an Abi Salih an Abi Huraira ba ji wani ya rawaito hadithin kafaratul majlis da wannan isnad ba ina Musa bin Isma'il Musa bin Uqba bin Salih to saboda haka yana ganin wannan riwayar ta Wahayb da ta bayyana ta Wahayb daga Suhayl ta bayyana cewar ga wannan tafi daidai to sai ce ina waye ya kuskure kaga zai iya yiwuwa ya ce to ai Suhayl a ƙarshen rayuwarsa lokacin a cikin rayuwarsa lokacin da ɗan'uwansa ya rasu sai ya asabatu illa ko wani rashin lafiya ya same shi nasiya bi sababi ha ba a ba hadithu waɗansu hadithun ya zama to kiyaye ya samu memory loss ya samu loss of memory yawa da likitoci sa'ad loss of memory wanda ya zo ma mutum a ƙarshe saboda girman shekaru shi ake ce ma dementia senile dementia so dementia din iri-iri ce kenan ko amma dai loss of memory shine dementia so akwai senile dementia saboda ina son ina ina tattara waɗanda suka samu wannan illar daga cikin wanda buhari ya yi wayar hadisin da gaya buhari ya ta'amuli da hadisin da shi ne dama nake son da cikin yawa to to me yasa buhari bai ce wannan ita ce illar ba zai iya ɗaukar wannan ta zama to ita ce illa ko ya ce watakila saboda su haili ya manta hadisansa shi yasa ya kuskure ya roto wannan hadisin amma sai ya rinjayar da ya gala ya rinjayar da wannan janibin ya ce la yurafu musa bin ukba sama'un min sahih watakila kuskuren daga musa ibn ukba ne tunda ba a san shi da riwaya daga suhail ba watakila akwai wasuka bai faɗi ta ba akwai wasuka wanda yake bai faɗi ta ba to kaga wannan shi yasa daga zarar sun ga hadisi yana da illa to sai su kokari su ga daga cikin fuskar da za ta iya kawo illar da ce ce to sai sai su faɗi wannan dalili kun fahimta ko na'am na'am yace lam yurafi sama'u mimman qad rawa thumma alladhi arsala man hifdhan hawa sannan na biyun su daga cikin illoli ya zamanto wanda ya an ruweto hadisin muttasil amma wani ya ruweto shi mursal sannan man allazi arsala wanda ya ruweto shi mursal din nan man hifzan hawa rawi ne wanda yake hawa hifzan ya tara hadda wato ya zamanto ya fi wanda ya ruweto shi muttasilan hadda na'am ثم ثانيها نبيونسو شيني حديثي وندا من حفظا حوا حديث دا wanda yake mai hifzi mai hadda yayi irsalinsa ya zamanto mursalan min wajhin na'am rawahu thiqatul huffaz haka man amintattu masu hadda suka ruwaito shi وهو صحيح مسند في الظاهر وهو صحيح صحيح وهو دا اسكان الها الحالي كوا ظاهر واتو صحيح ني مسند اي متصل مرفوع في الظاهر من وجه اخر الحالي حديث ذلك الحديث صحيح مسند نعم المسند بمعنى ماذا نعم مرفوع متصل مرفوع متصل نعم دولة دولة wannan sharadin ya zo to kun faɗi shi ba kawai muttasil ba zai zama to marfu tunda shine wanda yake eh eh yawa kuma wanda yake wa huwa musahihun musnadun min wajhin akhar na'am lakin fi zahiri faqat amma a zahiri kawai misalin sa hadisin qabisa bin uqba daga Sufyan al-Thawri daga daga Khalid ibn Mahran al-Hadza daga kuma daga kuma Asim ibn Abi Nujud kenan ko an Abi Qilaba daga Abu Qilaba Abdullah ibn Zaid al-Jarmi daga Anas radiyallahu anhu marfu'an arhamu ummati abubakar mafi rijin kan al'umma ta shine abubakar wanda ya fi su tsanani wajen al'amarin Allah Umar shi sa haka yake a shi sa abin da shari'a yake gudunsa na alhakim ya ce da wannan hadisin isnadinsa ya inganta da la'ukhraja fi sahih da an fitar da shi a cikin alhadith a cikin a Bukhari da Muslim as-sahih yana nufin as-sahih ɗaya da ahadul sahihain amma abinda Khalid al-Hadza ya ruwaito na wannan hadisin murs an abi qilaba mursalan babu ambaton Anas yasa sai duk da Bukhari da Muslim suka kauda kai daga gare shi ba su ruwaito shi ba na'am domin yana ganin ya cika sharadin as-sahih ko kika san shi hakim yana da mushkila ta wannan in yaga cewa hadisi ya cika sharaɗin bukari da muslim sai ce ya kamata a ce sun fitar da shi shi sai ya rubu mustadrak din sa ko shine yace a a a menene walam yastawiba as-sahih wa man tazamahu eh jinawawi yace ba su tara dukkan hadisai sahih ba wa man tazamahu ba su lizumta ma kansu sai haka ba ballantana hakin kace su su yanzu kaga wannan abin da yake faɗa wai da a ce wannan hadisin ba shi da illa da an fitar da shi a cikin sahih muktada din wannan cewa duk hadisi da ya cika sharadai in ba shi da illa ya kamata a ce yana cikin bukari da muslim bayan kuma ba lallai haka ba na'am بخلف بلدان الرواة نعم ثالثها إلا تأكو marwiyu sahbin hadisin da aka ruwaito shi daga sahabi fakhbiri na marwiyu fakhbiri an kana hadha an siwahu yu'tharu wato ya zamanto hadisin an ruwaito shi daga sahabi ka ba da labarin wannan hadisin an kana haza an siwa huyu utharu saboda kan ce wannan hadisin an ruwaito shi an siwa hu ai an wato yi utharu an ruwaito shi daga waninsa wanin wannan sahabin bi khulfu bildanin ruwati yuzkaru saboda sabanin garuruwan ruwat ake ambatan aka ambace wato ake ambatan wannan ake ambatan wannan riwaya wato hadisin ya zamanto abinda aka sani riwayar sahabi ne sai a roto shi da riwayar wani sahabi wannan tana daga cikin ajnasul illar da suke ba sa suka akan ingancin hadisi an san hadisin da riwayar sahabi sai a rubuto shi da riwayar wani sahabi dalilin da yasa aka wannan ya faru saboda sabanin garuruwan masu riwaya ya zamanto rawi ne daya yana da almajirai da garuruwan suka sha bamban sai suka yi sabani hadisin da nafsul hadith waɗansu su rubuto shi daga riwayar wani sahabi waɗansu kuma saboda ɗan wani garin su wayato shi daga riwayar wani sahabi dalilin saboda sabanin garuruwa sai a duba a gani cikin waɗannan da suka yi saɓani a garuruwansu wanne ne a ya fi kiyaye hadisan akwai wata risala ku da da ina jin wani ya rubuta athar of tilafil buldan fi athar of tilafil buldan ko ko fi riwayatul ahadith wani mutumin ina jin wani iraki ne athar of tilafil buldan ku dan yi googling da Allah ku za ku ganta athar of tilafil buldan fi riwayat al-hadith haka da ina ganin na'am karanta sharhi na ukun wannan na ukun wannan goman wato abinda sahabi muayyani ya ruwaito ya zamanto hadisin an kiyaye shi ثالثها مروي صحب فخبري فخبري فخبري فخبري زي زمان تو أي أخبر بهذا كبعض العبار ينديك أن كان هذا أن سواه تو أما شنا ياتي فأخبر بأن كان هذا الحديث أن سواه ko kuma fakhbiri ya zama to kawai ya kawo shi takmila ne ga wancan baitin thalithu ha marwiyu sahbin sahbin fakhbiri a saboda haka wannan hamzatul qat'i din ya maida ta hamzatul wasl ko ya zama to kamar aslan aslan ne fa akhbir an kana hada sai zama to wannan jumla ce ta ta'lilin abin da ya faru an kana hada an siwahu yu'tharu cewar wannan a hadisin ya kasance an siwa huyu utharo daga waninsa ake ruwaito shi na'am ai gairi zalika sahab bi an kana hatu amma wannan baɗin da ya ƙara ya haɗa ta ta ya haɗa ta da fa akhbara bi an kana hadha alhadith an siwahu yu'tharu na'am to haka din ne fa akhbara wannan wajen masu ilimin arut ya za su yi da wannan kenan mu ɗauke shi a yin da ya fassara shi ɗin fa akhbara wato hadisin marwiyu sahabin abinda sahabi ya ruwaito shi an san shi mahfudan li sahabi muayyan fa akhbara sai shi mai riwayar bi an kana hadal hadith cewa wannan hadisin ya kasance an siwahu daga mai daga waninsa ne ai wani wancan sahabin da aka kiyaye hadisin daga gare shi yi utharu ayyurwa da ake ruwaito shi bi khulfin bi khulfi ai bi dhammi al-kha'i wa iskanillah ai ikhtilaf bi khulfi buldanin ai saboda ikhtilaful buldan buldanur ruwati sabanin garuruwan masu riwaya yuzkaru lahu da ake ambatansa ga wannan hadisin kamar madina da kufa misalinsa hadithin musa ibn uqba daga abu ishaq as-sabi'i an abi burda daga babansa abu musa al-ash'ari marfu'an inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra ina neman gafara Allah in tuba gare shi a cikin a cikin rana mi'ata marra sau 100 isna al-hakim yace la yanzuru fihi babu wannan isnadi ne wanda wani wani dan wani dan hadisi kaga nisba yanzu ga ilimin hadisi hadisi babu wani wato masanin hadisi da zai ganshi da zai duba shi face yayi zaton cewa ana daga cikin sharadin sahihai dan wato ar-rijal dukkanin su sharadin dukkanin suna daga cikin ruwatu sahihai wal madaniyun masu riwayar hadisi ‘yan Madina, idan rawau anil kufiyin idan suka yi riwaya daga malaman kufa zalaku sai harshen su wato ya yi sai harshen su ya wuce iyaka wato za su suna kuskure wa innamal hadith shi wannan hadisi an tsare a kiyayeye ne wato abinda yake riwaya tabbatacciya min riwayati abi burda anil aghar al madani al muzani ne ba al madani ba anil aghar al muzani wannan hadisin abu burda daga al aghar al muzani shi ma ka gani sulukul jadda abu burda galibin yana yawan riwaya daga mahaifinsa abu burda an abihi shine abu musa al-ashhad sau da wanda ya kiyaye abubuwar da anil agharril muzani sai a ce ina ya samu agharril muzani to wannan dalili ne a kan cewa riwayas ita ce mahfuda wannan wane ne madani a cikin wannan kunga musa ibn ukhba madani abu ishaq as-sabi'i kufi ne kamar yadda zuhuri yake a madina wajen yawan almajirai haka abu ishaq yake a kufa wajen yawan almajirai kuma tabakar su daya shekarun mutuwar sama kusan daya abu ishaq sabi ina jin 100 ko 26 ne ko da uku a zuhuri kuma 124 saboda haka sa'anni ne amma wannan dan madina wannan wannan hafizul madina wannan hafizul kufa to musa ibn uqba yayi riwaya daga abu ishaq sabi'i to sai ya bi jadda saboda haka illar wannan kaga jinsi ne na illa da shi ya mayar da ita akan menene yasa sai aka yi sabani kuskuren ya zo marawin saboda garinsa daban da garin malaminsa kuma yawanci idan aka samu bambancin garuruwa ana samun rashin kiyaye hali saboda yawanci irin wannan me yake faruwa in ma malamin ya ziyarci garin ɗalibin ya zo wucewa ya haɗu da shi ko sun haɗu a makka ko kuma shi ɗalibin ya je garinsa a matsayin bako bai koma ya zauna ba so da duk wannan mazan ne na cewar yanda zai kiyaye hadisinsa ba kamar wanda ya lizinci malamin ba ko wanda yake mazaunin gari ba kamar wanda yake bako ba to shi yasa ɗin kun ga kun gani akwai da ya cikin a google a tsarar tilafil buldan babu amma wannan sosai an yi na an yi risalar don har gab daga dawowar mu daga madina na ganta na qadiha ce eh to ghair qadiha fi sihhatil hadith tunda dai ko tunda kowane sahabi fiqan kowane sahabi adali ne ba zancen matanin ba zai illa a kansa ba amma zai illa a kan isnadin isnadin an yi kuskure sau da kaga wannan za a yi kirga shi a cikin riwayar musa ibn okuba a cikin maganar hakim da yake cewa layan zuru hadithi illa ra'a annahu min sharɗin sahihai babu wani malamin hadisi da zai duba face ya san cewa min sharɗin sahihai wannan yana ɗaya daga cikin abin da su hafiz ibn hajar suke cewa hafiz ya yi kuskure ai alhakim yana kuskure ina jin lokacin da muka yi a lokacin da muka yi tarkibin as-sahih ko muka ce muttafaqun alaihi ma man farada bihi al-bukhari man farada bihi muslim ma kana ala shartihi ma ma kana ala sharti al-bukhari ma kana ala sharti muslim mun faɗi cewa menene ma'anar shartihi ma mun faɗa ko bashir zaka yi tunawa me muka ce shi ne waɗanda wanda kowanne da ya fi shafi shafi tarihi da su na korayar shi da malamin masu ahsan ala suratul istima ya zaman ba kawai suna daga cikin rijalul buhari da muslim ba a'a yanda suka yi riwaya da juna ma haka suke a cikin buhari da muslim to da yanzu kaga anan idan buhari da muslim ba su ruwaito hadisan Musa ibn hadisan Abu Ishaq ta hanyar Musa ibn Uqba ba kaga sun fita daga cikin sharh sahih ko to ta zaka gane sun ruwaito daga cikin Bukhari da sun ruwaito hadisin sa daga Bukhari da Muslim eh ta bibiya saboda ka sai ka dauki bukhari min awwalihi ila akhiri duk inda Musa ibn Uqba yake gani ya ruwaito daga Abu Ishaq yaushe za ka gama wannan ba ku san hanya cikin sauki da za ku samu ba yanzu yanzu akwai littafi da za ka ɗauko sai kawai ka fitar da shi yanzu yanzu cikin minti ɗaya wani littafi ne kan ku tafi wajen zafan zafan mutunin hadin kutubun rijal da wannan matsala ce take da alaka da isnadi saboda haka a cikin kutubun rijal za ku neme ta na alhazimi alhazimi ai fi wajen asbabul hadith ko fa annasikh wal mansukh wa shart al a'immatil khamsa a cikin tuhfa a cikin tahdhibul kamal na mizi tahdhibul kamal na mizi ba saboda mizi abin da yake kenan duk rawi a wajen ambatan malam Musa ko wajen ambatan almajirinsa zai yi ishara a ina yi riwaya daga gare shi saboda haka idan ta karkashin tarjamar Musa ibn Uqba wajen ambatan malamansa inda ya ambata Abu Ishaq as-Sabi'i sai ku ga me mizi ya sa a bracket idan mizi a bracket ya sa ha mim ya nuna riwayarsa tana cikin bukhari da muslim daga abu ishaq sabi'i haka zalika in kuka koma tarjamar abu ishaq sabi'i wato mizi sai ka ce kwamfuta in ka koma tarjamar abu ishaq sabi'i in yi zo ambatan almajiransa in ya zo wajen musa bin uqba a cikin almajiran a bracket zai faɗi a ina riwayarsa take in ya sa ha mim ya nuna riwayarsa tana cikin bukhari da muslim kaga abin da ya faɗa a nan ya dace da abin da ya faɗa a can mu gani? ayya yan gwa zaka samu na shaki wannan ita ce hanya mafi sauƙi ɗaya hanyar da za a bi shi ne je tuhfatul ashraf kama ita mai tsawo ce tuhfatul ashraf idan ka je karkashin kama sai ka nemo duk inda abu isakus sabi'i yake duk sahabban da ya ruwaya duk wanda ya ruwaya daga wajen sai ka je ga inda abu isakus sabi'i yake sannan kuma kai ta bibiyan inda duk aka ambaci abu isakus sabi'i wanne ne ina ne musa bin okuba ya ruwaya daga wajensa har sai ka gano cewa riwaya tana bukari ko muslim mafi sauki shine a cikin a cikin tahdibul kama kuma abinda wannan bai tashi a ɗaya wajen ko yawa insha Allah idan muka zo wajen mabhasin aljarh wa ta'dil a insha Allah la'alla zan zan dauko abin nan yanda malamin mu Sheikh Abdul Aziz Al Abdul Latif rahmatullahi alaihi Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa shi ya koya mana wannan manahij din wayannan littafin kowane littafi in kana son ma'aluma ka san littafin da zaka yi shi ne zai taimaka ma ɗalibin ilimi yake cewa kuma dirasar zamanin nan ba lai ta fitar da kai ka zama malami ba amma ta baka ala za ka iya bincike ingantacce wannan yana daga cikin abubuwan da ilmin jarhuwar ta'adil yawa wato ɗalibin ilimi ya kula da shi ya san yadda zai amfani da littafin jarhuwar ta'adil in yana son wata ma'aluma wani littafi zai fi kuma in ya je wannan littafin ya sanya manhajin littafin ne in muka zo za mu ɗauki lokaci mai tsawo a kan littafan da sai mun bi su ɗaya bayan ɗaya insha Allah mun kusa ai insha Allah mu daga mun kusan shiga jafuwar ta'adi Musa ibn Uqba ibn Abi Ayyash al-Qurashi al-Asadi Abu Muhammad al-Madani روى عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبدة عبادة بن السامي قاف أغني قاف yana nufin da a cikin irwais tana cikin ibn maja wa rawa an ka gani wa suhail ibn abi saleh kaga suhail ibn abi saleh daga ina ya ruwaya suhail suka fitar da hadisinsa ta siniya ta tirmidhi nasa'i fi hasa'is siniya nasa'i fi amalil yawmi wal layla siniya kenan aha ala khilafin wa abu ishaq as-sabi'i qaf ibn majah eh saboda haka taya za a yi hafiz shi yasa kaga hafiz ibn hajar suka ce al-hakim yayi kuskure shi yasa kuma aka yi samun masa istidrak domin yana ganin rijal din min rijal al-bukhari wa muslim kawai sai ya ce wannan ala shartu ne to da kaga wannan hadisin kamar yadda yace a nan wajen la yashku hadithi annahu la yanzuru hadithi ila hadha al-hadith illa qala annahu ala shartu sahihain to kaga su kuma babu daga cikin daga cikin ashabul kutubi sita ba wanda ya ruwaito hadisin Musa ibnu Uqba daga Abu Ishaq as-Sabi'i sai ibnu Majah sai ibnu Majah wannan fa'ida na'am kuna bin abin nan din ko na'am a kha daban Bukhari kenan mim muslim ai dama ya faɗi rumus ɗinsa a farkon littafin kha Bukhari a kha ain Bukhari fi halki al'alil ibad kha dal Bukhari fi adabul mufrad haka haka dai ya za mu ka zo duk zamu zamu zamu bi shi kuma Allah yadda za mu zo da da yake alhamdulillah kutubur rijal dai mun yi kokari dai mun yi kokari din mun same su mun banda yawanci waɗanda aka kusan ma ba lokacin da muka to kusan ai ba wani daga cikin kutubur rijal da ya ko sabo ban dai gani ba har yanzu to da yawanci dai dai muna da su duk za mu zo duk ku gansu ra'ayil aini kuma dai in kuka gansu kuma sai ku ga kuma alhamdulillah nushar da ake da ta shamila daidai take da al-mafhum har juz'u wasafa da taqiqin komai duk daidai take na'am wannan abu ya ce bari mu gani mu rinka dubawa da wannan نعم يتي ورابع ما كان محفوظا عن صحابة وواهم من يقتني بما اقتضى الصحة مع أنه, مع أنه لا يكون عرفا جهة في منجلة ورابع نهد ما كان محفوظا عن صحابة شيني حديث دا أكا كياي شيدة رواية ونصحابي وواهم من يقتني بما اقتضى الصحة مع أنه لا يكون عرفا جهة في منجلة أولا سيدي مكرم كشرف نعم ورابع نهد نهد قوما نعم شين حديث ديكي محفوظا أي واتو أن رويتوشي أن رويتوشي أن كيايشي أني بكسرة بكسر النون مشبعة aka yi aka yi mata ishba'i sahabatin daga sahabbai mu'ayyanina ayyanannun sahabbai wa wahimun man yaqtani ayyar wanda yayi wahamin shine wanda ya ruwaito shi daga gare su daga daga gare su ya zamanto wanne yana daga cikin tabi'ai a cikin a wajen tasrihi da abin da yake hukunta inganci na wannan hadisin to bi sukunil ayn ma bi hadfi silatil ha ma anna to ma ba ma annahu ba ma anna tare da cewar la yakunu urfan la yakunu ma'rufan hadisin bai zamanto ma'rufan min jihatihi ya zamanto ba sananne bane ba ta jiharsa fi manjala a cikin abin da yake bayyana yake tabbata fi nafsul amr mithaluhu hadisin zuhair ibn muhammad daga uthman ibn sulaiman daga babansa cewa ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta at-tur a cikin sallan magriba al-hakim yace al-askari wa ghayruhu da waninsa surwaito wannan hadisin fil wuhdan al wuhdan sune wanda suke mallam lahu wanda ba shi da wanda ya riwaya daga wajensa sai rawi ɗaya kawai wa huwa ma'lul yana da illa abu uthman lam yasma min annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji daga abu uthman an-nahdi kenan bai ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wala rawa wala ra'u wala ra'ahu dai ko wala ra'ahu kuma ma bai gan shi ba wa Uthman shi Uthman ma rawahu an Nafi ibn Jubair ibn Mut'im an abihi kuma Uthman ibn Abi Sulaiman Abu Uthman wato shine Sulaiman wanda yazo Uthman ibn Sulaiman lam yasma min annabi sallallahu alaihi wasallam wala ra'ahu wato an yakuna alhadith mahfuzan an sahabi wa yarwi wa yurwa an tabi'i yaqa'u alwahmu bitasrih bima yaqtadi suhbatahu bal wala yakunu ma'rufan ma'rufan min jihatihi ka hadith zuhair ibn muhammad wato hadisi ya zamanto hadisin an san shi daga sahabi sai wani daga cikin tabi'ai sai ya ruwaito wannan hadisin ya yi wahami kuma wahamin nasa ya zamanto ya ɗora kuskure akan kuskure a wahamin nasa sai ya ruwaito hadisin da yadda za a hukunta wanda ba sahabi ba a mayar da shi sahabi sai a ɗauka kan cewar shehinsa a wannan hadisin tun da shi tabi'i ne sai a ɗauka shehinsa sahabi ne yanzu kamar yadda ya ruwaito daga Uthman ibn Sulaiman daga za a ɗauka Sulaiman baban Uthman ɗin nan sahabi ne ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to kage yayi kuskure a sunan Uthman ibn Abi Sulaiman ne kuma Uthman ibn Abi Sulaiman ɗin shi kansa tabi'i ne ba sahabi bane shi afwan shi Abu Abu Sulaiman ɗin ba sahabi bane bai ma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ballahi balle ya ji daga gare shi to shi ma wannan nau'i ne na wahami wanda yake zuwa a cikin illa shi ne wanda yake bayan ya yi suka a kan isnadin zai kuma kawo zai kai ya zuwa ga wani hukunci wanda yake na babban kuskure a hukunta wanda ba sahabi ba a ɗauke shi sahabi na'am saboda haka kaga abin da yace wa rabi'un na hudu ma kana mahfuzan ani hadisin da ya zamanto an kiyaye shi daga sahabatin daga waɗansu sahabbai wa wahimun man yaqtani wanda ya wahami shine wanda yake zai ruwaito kamar wato riwayar hadisin iktina ne kamar ya ya ya ya mallaki hadisin bi maktadas bi maktadas suhbatani abinda zai hukunta wato ba bi maktadas sihhata ba bi maktadas suhbata da abinda zai hukunta wato a okay a amma shi a sharhin ya ce bi maktadas sihhata ko da abin da yake hukunta as-sihha da abin da yake hukunta sihha ingancin wannan hadisi ma annahu la yakunu urfan min jihati min ma yakunu urfan jihatan tare da cewar hadisin ba zai zamanto sananne ba ta wajen jihar fi man jala a cikin abin da yake bayyana wato hadisin ba a san shi ba ta wannan jihar da ya ruwaito shi ta jihar wannan sahabin da yake ta jihar wannan riwayar da yayi abin da aka sani shine ta waɗancan sahabban wanda aka ruwaito shi na'am wannan dai shine abin da al-hakim ya faɗa kamar yadda a cikin wannan al-ethiopi ya faɗe shi an yakuna mahfuzan an sahabi wa yurwa an tabi'i ya qawl wahamu bitasrih bima yaqtadi subbatahu bal wala yakunu ma'rufan min jihati yasa ne nake ganin kamar bima yaqtadi subbatahu amma shi gashi a matanin da sharhin din haka yake eh ina ganin Allah ku tsaya mu duba ma'rifatu ulumul hadith na hudu ne ko ya ce waljinsun rabi'u min ilalil hadith akbarana abu abdullah muhammad ibn abdullahi safar ya faɗe shi bi isnadihi ya ce wa huwa ma'alulun min talafati auju ahaduha anna uthman huwa ibn abi sulayma wal akhar anna uthman inma rawahu an nafi' ibn jubair ibn mut'im an abi والثالث قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وقد خرجت شواهده في التلخيص saboda ta istiyaji suke na faɗin jinsin illa ɗin shi alhakin bai faɗe ta ba
a muhim wannan ya kamata mu ga suwa so nake mu ga suwa ne ne suka yi wannan wane ne wanda ya wannan siyagar a suyuti ne a cikin tadribur rawi hafiz ibn hajar dai bai kawo su ga baki daya al-ajna bai kawo su ba ko kuma daga cikin abinda al-iraqi ne yayi
نعم خامسها نبي يرقص مؤمن وقد فقط راو بالاتضاح للذي الضباب nabiyar nabiyar din waɗannan illoli ko nau'i a cikin Allah guda goma mu'an'an hadisi wanda aka rawaito shi da an'ana wa qad saqata rawi alhali wani rawi ya faɗi daga cikin isnadin bil ittidahi lil ladhin dabat wanda ya bayyana lil ladhin dabat daga wanda yake ya kiyaye wato ya zamanto an ruwaito shi da an'ana sai kuma wani wanda yake hafiz ne ya ruwaito shi da wasiƙa tsakanin wanda ya an'ana da wanda ya an'ana daga gare shi na'am hadisi mu'an'an shine rawi ya ruwaito shi da an'ana alhali kuwa min, min sanadihi rawin alhali rawi rawi daya fa akthar ko sama da haka qad saqata min sanadihi ya faɗi daga isnadinsa bilittidahi lilladhin dabat wato yana bayyana lilladhin dabat daga wanda ya kiyaye ai bi an dalla ala suqutihi tariqun ukhra mahfuza ya zamanto abin da yayi nuni ga wato sarayar rawun daga isnadin wata wani isnadi ne daban mahfuz wata hanya ce daban mahfuza wadda yake kiyayayya misalinsa hadisin yunus an ibn shihab daga ali ibn al-husayn da an rijalin min al-ansar cewa sun kasance tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za ta lailatin wani dare farumiya binajim sai aka yi sai aka yi wato aka yi irin tauraron nan wanda yake mai taurariya mai wutsiya fastanara sai ya haske zuwa karshen hadisin alhakim ya ce illar wannan hadisin cewa yunus shi ne ibn abi yunus ibn abil yazid al'aili tare da girmansa ƙasar bihi ya takaita riwayar hadisin alhali hadisin kuwa an ibn abbasin haddasa ne rijal ba daga ali ibn al-husayn ba ne an rijal haka za rawa ibn uyaina haka ibn uyaina da sufyan wa shu'aib ibn abi hamza da salih ibn kaisan da auza'i da waninsu daga cikin ashabu zuhuri suka ruwaito shi shi yusuf ibn abi yazid al-aili ya ruwaito shi bil qusur kaga sai ya zamanto riwayar da take ta karin ta zamanto ita ce kiyayya dan haka ba koyaushe bane za a ce idan aka samu sabani tsakanin riwaya da tazo da kari da riwaya da tazo takaitatta al-hukm ga wanda take takaitatta din ba koyaushe ne ake haka ba na'am na shidan su na shidan waɗannan illoli salisu sadisu ikhtilafu nahwi sanadi لرجل مقابل ذو العمد ثم اختلاف شيخه عليه اسما اسما كذا تجهيله لديه وانا مكرنتا daga sharhi sadisuha na uku na shidan waɗannan illoli sabanin kwatankwacin isnadi lirajulin ai daga rawi ya zamanto abin da yake muƙabilin wannan riwayar wannan sabanin zul'amdi zul'amadi da, da, da fataha guda biyu amadi bi an ukhtilafa ala zalika ar-rajul bil isnadi wa ghairihi zaman to an samu sabani akan wannan rawin bil isnadi wa ghairi wani ya ruwaito shi musnadan wani kuma sabanin haka ya zaman to abinda yake kiyayayyen riwaya daga gare shi abinda yake fuskan abinda yake kishiyar isnadi misalin sa hadisan Ali ibn al-Husayn ibn Waqid daga babansa daga Abdullahi ibn Buraida daga babansa daga Umar ibn al-Khattab daga Allah daga radiyallahu anhu Allah ya dade shi qala yace qultu ya rasulullah malaka afsahuna yace akai kafi mu fasaha zuwa karshen hadisin alhakim ya ce illar wannan hadisin ma usni da an ali ibn khashram abinda aka ruwaito shi da isnadi daga ali ibn khashram a dahana ali ibn hussein ibn waqid balagani labari ya riske ni cewa umar radiyallahu anhu fadakarahu shi ne ya bayyana illa a kaga ikhtilaf din akan ali ibn al-husayn ibn waqid ne yace an yuktalafa ala rajulin bil isnadi wa ghairi ya zama to an yi sabani akan rawi da riwayar hadisi musnad da kuma sabanin sa wa yakunu al-mahfuz anhu ma qabala al-isnad amma abinda aka kiyaye shine abinda ba musnad din ba shine shine wannan hadisi amma kamar wannan ikhtilaf din abi bayyana wajhul wahab wahab wato shi ne a sami al'ikhtilaf bilwasli wal irsal bilwasli wal irsal ya zamanto cewar mahfuz ɗin mursal ba musnad ba akasin waccan da muka ambata kun gada na biyar shi ne an sami ikhtilaf bilwasli wal irsal wal mahfuz wato al-musnad wannan kuma al-mahfuz akasinta dama aka samu ikhtilaf tsakanin wasl wal irsal dama haka ne to shi yasa din waɗansu shi yasa al-hafiz ibn hajar bai amince da waɗannan taqsim na hakim ba shi ya kawo nasa taqsim din shine wanda muka karanta wannan guda shida da muka karanta a wancan darasin na mu ci gaba na'am thumma sabi'uha ثم ثم اختلاف شيخه نبكوي دين اختلاف شيخه عليه sabanin malamin sa akan rawi isman wajen suna da ya zamanto an yi sabani akan malamin wajen sunan malamin sa ko kuma an yi sabani wajen jahalar malamin wato jahalar malamin malamin nasa ladaihi a wajensa ai a wajen rawin misalinsa hadisin zuhri an sufyanu thauri ibn farafisa daga yahya bin abi kathir an abi salama an abi huraira radiyallahu anhu marfu'an na'am almu'minu ghirrun karim wal fajiru khibbun la'im mumini wato ba wuya an yaudare shi karim mai daraja ne wato mai saukin kai wato wal fajir fajiri kuwa hibbun wato mai ha'inci ne kai dabara la'im tantiri kamar sai na umar kita lastu bil hib walal hibbu ya da'uni ce ni ba mai ha'inci ba ne amma mai ha'inci ba zai yaudare ni ba wato ni ba na garin nan amma mai yin garin nan ba zai mun garin nan ba na'am qala al-hakim al-hakim yace wa illatuhu illar wannan isnadin ma usnida an muhammad ibn abi kathir bin kathir haddathana hajjaj an rajulin an abi salama ka gani shi can daga hajjaj an yahya ibn abi kathir assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah liman ko yanzu mu karasa karatu sai na bugu ina cin kasu da zaka lafa da kowa a can wato an yi sabani a wajen sunan malamin shin yahya ibnu abi kathir ne malamin hajjaj ko kwarajul kun gani a sabani a wajen tasmiyarsa ko jahalarsa na'am kun ga inda yace rajul ya zamanto majhul inda kuma aka ambaci sunansa ya zamanto na'am an faɗi sunan nasa ثم اختلاف شيخه عليه اسما كذا تجهوله لديه sannan ai sabani wato sabani wa sabanin malamin sa akan rawi wajen sunan malamin ko kaza ko kuma wajen ko wajen mai da shi majhuli wato ayi sabani akan sa waɗansu su ruwaito da ambatan sunan malamin waɗansu su ruwaito da ambatan sa rajul ba da faɗin sunan sa ba to wannan ma illa ce yalihi assalamu alaikum yalihi daga cikin wato aqsam kashe-kashen illar wanda yake bin sa an yakuna man rawa sami yalihi an yakuna man rawa sami anil ladhi adraka lakin ma sami wanda yake bin sa shine an yakuna man rawa ya zamanto wanda yayi riwayar hadisin sami'a ya ji hadisin anil ladhi adraka daga wanda ya riske shi ya sadu da shi lakin ma sami amma bai ji hadisin ba ya ruwaito shi shine tadlis kenan ya ruwaito abinda bai ji ba daga wanda ya riske shi alhali kuma bai ji wannan abin ba anhul ahadith allati qad uyyinat fa in bila wasi fa in bila wastin fa illatun wafat fa in bila wastin fa illatun wafat ya ruwaito lakin ma sami'a sai dai bai ji ba anhu daga gare shi al'ahadith waɗansu hadisai allati qad uyyinat wadda an riga an san hadisan fa in bila wastin idan ya ruwaito hadisin ba da wasida ba fa illatun wa fatto illa ce ta tabbata wato a samu rawi yanzu kamar Hassan al-Basri riwayarsa daga Samurata bin Jundub an ce ya ruwaito hadisai hudu ne kawai sai ruwaito wani ba daga cikin hadisan nan guda hudu ba kuma bai ruwaito shi da wasiɗa ba tsakaninsa da samura to kaga in bai ruwaito da wasiɗa ba kaga ya tabbata illa ce tunda abin da aka kiyaye hadisai hudu kawai ya ruwaya da gare shi na'am yalihi a thamin na takwas shine wanda ya ruwaito hadisin qad sami'a an shaykh alladhi adrakahu ya ji daga malamin da ya riske shi sai dai wannan rawin halo halo salamu alaikum Allah kan za ka tabba a halo salamu alaikum ya ce nam yalihi thamin ko ya zamanto wanda ya ruwaito hadisin ya ruwaito ya samu an samu sama'i ya ruwaito mubasharatan daga malaminsa wanda yake ya riske shi ya riske zamaninsa ya riske shi a raye sai dai wannan rawin ma dinnan nafiya ce ma sami'a ai lam yasma bai ji daga gare shi ba bai ji daga wannan malamin nasa ba daga malamin nasa wato hadisai waɗanda an ayyana su idan ya ruwaito waɗannan hadisai daga malamin bila wasɗin ai bi gairi wasitatin bainahuma ba tare da wasita tsakaninsu ba to illa ce wafat da ta cika ai lam yasma a haminu bai ji hadisin daga gare shi ba misalinsa hadisin yahya ibn abi kathir daga anas ibn malikin radiyallahu anhu cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi iftari inda ahli baitin a wajen mutanen wani gida sai ce afsara inda kuma sa'imu zuwa ƙarshen hadisin alhakim ya ce to yahya ra'a anasan ya ga anas ya gan shi yana sallah فظهر من غير وجه يا زو تا wata fuskar bai ji wannan hadisin daga gare shi ba sannan athumma asnada sannan shi hakim ya ruwaito daga yahaya ya kala yace huddithtu an anas huddithtu an anas an gaya mun daga anas fa zakarahu to kaga ya ruwaito shi bila wasdin to kaga illa ce saboda haka waɗanda suka ruwaito hadisin da kan cewar Yahya ibn Abi Kathir an Anas suka kawo shi da an ana ya tabbata wannan hadisin ma'aluli ne ba muttasil bane na'am tasi'uha kaunul hadithi qad urif tariquhu fawahidan mimman ulif rawa hadithan min siwa tariqi قد وهم الباني على الطريق تاسعها نترى ونن illoli guda goma kaunul hadithi kasancewar hadisin qad urifa tariquhu an san isnadin sa mimman qad ulif sai daya wani mimman qad ulif wanda yake an wanda yake an saba da shi amin rijali zalika tariq shine mama man ulif wato an saba da shi akan wannan a cikin wannan isnadin sai ya ruwaito hadisin ba wannan tariq ba wannan hanyar mahud bainahum wadda take sananna a tsakanin su ba ya zamanto yayi shi wanda yake ginawa akan wannan hanyar wahima ya yi wahami waƙa a marrawahu min tilka tariq ya zamanto ayya abku wanda ya ruweto shi daga wannan isnadin waƙa a ya fil wahami a cikin wahami bina'an anil jadda saboda ya gina hadisin akan hanyar da aka saba wato man ulifa wato ya saba shine bai fawahidu min man ulif wa daya wanda yake an saba an saba da yana ruwaito hadisin ta wannan isnadin kamar suhail ibn abi salih an abihi an abi huraira ko muhammad ibn al-munkadir an jabir an saba haka yake ruwaito hadisi saboda haka wani sai ya wahami isnadi yazo sai kawai ya ruwaito shi ta wannan hanyar da aka saba mithaluhu misalin sa hadithan al-munzir ibn abdullah al-hara الحرامي نسبة إلى الحرم كنا عن عبد العزيز ابن الماجشون عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان نعم جاء من الله صلى الله عليه وسلم يا كسن إن يبود صلى قال سبحانك اللهم وبحمدك حديث دعاء الاستفتاح الحاكم يتي tariƙar jadda almundir ya ɗauke a tariƙar jadda hanya wadda take miƙaƙa aka saba bi hadisin inda ma huwa min hadisin abdulaziz hadisin riwayar hadisin daga abdulaziz ne abdullahi abdullahi ibn al-fadl an al-a'raj an ubaidillah ibn abi rafi daga ubaidillah ibn abi rafi ko nan ya ce ubaidillah ibn rafi ubaidillah ibn abi rafi na'am shine ai ba rafi bane daga Ubaidillah ibn Abi Abi Rafi an Aliyin daga Ali karramallahu wajhahu wannan sai cewa yana daga cikin asali tasirin Shi'a a cikin rubuce-rubuce haka Ibn Kathir ya ce kebance shi da cewa karramallahu wajhahu din amma kamar cewa alaihi salam da Fatima a ce mata alaiha salam da ƴan ahlul bait Hassan da Hussein a ce alaihi salam wannan ya abku a cikin riwayoyin a cikin kutubul hadith kuma ba daga musah ba ne malhaka yake saboda abinda suka keɓanta da shi na inna amma tare da cewar ba su ne za a iya faɗa ma wani ma amma dai kawai darajo alaihi san saba da faɗa musu haka amma za a iya gaya ma wasu daga cikin ahalul bait kamar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh na'am eh haka ko buhari ma fatima alaiha salam amma karramallahu wajhahu da kisar da suke kawowa shine wanda yake daga cikin dasa'is din shi'a kamar inda ibnu kathir ya ambata na'am ثم تما رفعا ووقفا عاشر ثم تما رفعا ووقفا عاشر وبقيت هناك ما لا يذكر na'am thumma tama ay alhadith alladhi kana sannan hadisin da ya kasance raf'an ay marfu'an min wajhin ta wata fuska wa waqfan ay mawqufan min wajhin akhar an ruwaito shi mawqufi ta wata fuskar shine la uku shine na goman shine na karshen da alhakim ya ambata yace wa baqiyat hunaka mala mala nadhkuru akwai ma waɗansu waɗanda suke ba ma akwai waɗansu da suke saura wanda ba za mu ambace su ba wato ajinas ɗin ba goma ne kawai ba na misalinsa hadisin abu farwa yazid ibn muhammad na'am an abihi an al'amash an abi sufyan daga jabir Allah ya dade shi marfu'an wanda ya dariya a cikin sallarsa ya sake salla amma kada ya sake alwala qala hakim hakim yace illar wannan hadisin shine abinda waki ya ruwaito shi musnadan a daga al'amash daga abi sufyan su ila jabir fa zakarahu qawluhu kenan maganar jabir ce thumma qala al-hakim hakim yace wa baqiyat hunaka ma la nadhkuru akwai daga cikin ajnas na ilal dinnan da suka yi saura abinda ba ba za mu ambace su ba daga cikin al-ajnas wa inna ma ja'alna hadhihi do abinda yasa muka sanya waɗannan misalan ga matsayin misalai li ahadith kathira ga hadisai masu yawa sannan abinda ya ambace shi kama afadahul musannif kamar yanda shi al-imam suyuti ya bada fa'idarsa a kasa-kasan nan guda biyu da suka gabata ya hada su gaba daya shine illar da ma ta zamanto a matani wa mafi sanadi da kuma wadda take a cikin sanadi shi ne mafi yawa kuma mafi galibi kama sabaka kama yadda ya gabata sharhu ma alhaqtuhu anan ne sharhin abinda ne ilhaqin sa ya tike sai mu tashi qala al-musannif wannan fa'idansa don dai kawai a karanta a ji abinda hakim ya faɗa ne amma abin nan ba haka ba lallai al'ilar su zama so haka ba mutu yana so ya san ilal dole ya kokarin karanta su san ilal ɗin musamman ilal ibn abi hatim da ƙarshen da ilal tirmidhi tambayoyin da ya yi ma buhari akan ilalul hadith na'am نعم أوه. muslim ya kawo hadisin abu sa'id shi ma ya kawo riwayar abu sa'id ko ka riwayar abu hurairah kawai ya kawo riwayar abu hurairah kawai ya kawo ya kawo ta abu sa'id ba eh to wannan gaskiya zai wahala iya faɗa haka sai an duba ar-ruwat an suhail to kuma ka san shi bukhari ai bai riwaya daga suhail ba illa maqrunun sai an yi jam'i turuq sai an tara turuq din hadith din sannan a sani dan zai iya yiwuwa hadisin ya inganta daga dukkan sahabban amma dai riwaya mashhura na wannan hadisin hadisin Abu Abu Sa'id ne hadisin riwayar Abu Sa'id ne Khudri ne saboda haka wannan yana buƙatar ka jam'in ka je kai jam'in turuf na wannan riwayar hadisin ka duba asani din ka iya yin mushajjarat ka iya yin isnad tree ka iya yi ko to ka je kai sai ka gani ta yiwu ya zamanto sihatul wajhain sai kuma ya zamanto a rinjayar da aka sinjada shi ne ruwayar abu sa'id tunda abu salih an abi hurairar ita ce aljada sau da aka wanda ya kira ya khilaful jada shi ne yake da mazibin din na'am na'am na'am eh eh eh eh bayan daga a kan cewar sukan da suka yi mahakim shine cewar wato yana cewar alashar ilima sannan sai ya kawo hadisai wanda suke rijal din ba rijal bukhari wa muslim bane itlaqan ne su wanda suke ma al'adu to kai daga cikin an yi masa uzuri da dama tarihin ala sharfihi ma shine wanda abinda abinda da muka ambata wanda Hafiz ibn Hajar ya faɗa wani hadisin da kake faɗa kuma na la tasubbu ashabi aka ya ɗaya daga cikin hadisan da Abu Ali al-Jayyani ya inti Abu Ali al-Jayyani ya intiqadin sa ga Muslim ya ruwaito riwayar A'mash din an Abi Salih an Abi Hurairah amma amma wannan duk da ban karanta raddin da aka yi ma abu mas'udin dimashqi ba akwai alamar cewa duk biyun sun inganta saboda kaga bukhari da ya ruwaito hadisin daga a'amash yace sami'tu zakwan yuhaddithu an abi sa'idin al-khudri ka gane da ya kare sai ce tabahu jarir wa abdullahi ibn Dawud wa abu muawiya wa muhadir anil amir a ga waɗannan duk sun ruwaito shi daga hadithin abu sa'id al-khudri ko hadda abu muawiya a cikinsu muslim da ya ruwaito shi sai ruwaito daga riwayar yahya ibn yahya da abubakar ibn abi shayba da muhammad ibn al-ala su su uku daga abu muawiya amma suka ce abu huraira saboda ka abu muawiya yana da riwaya biyu abu salih an abi huraira da abu salih an abi sa'id saboda haka ai ce wahami abu abu muawiya bayan ya ruwaito ɗaya wajihin da ake cewa ita ce sahihiya wannan zai wahala a yi a yi qat'i da kan cewa wahami bal yakunu alwajhan sahihan amma abin da ya kamata a duba a nan sai a duba a wannan al-ilzamat wa tatabbu na dar hukumi kila za a gani na'am kuma maganin ta dai ka yi tahrijul hadith ka fitar da hadisun na'am na'am an zamza na'am na'am eh eh eh eh da mu watsan ma yusta ta ba aina ne a wani littafi ne wannan to aina yake cewa shi wannan hadisin albayyan bil khiyar shafi na nawa o can gaba ne 143 mhm oho wani baiti ne wani baiti ne oho mun wuce wajen aiko eh eh ai wannan ya kawo shi misalin da illa za ta zo amma taqdahu fil isnad faqat dun al matn idan matnin ya zamanto tabbatacce ne min hadi min riwayatin ukhra illar wannan riwayar shine daga amr bin dinar daga ibnu umar bainama hadisin al bayan bil khiyar abinda aka san shi daga hadisin nafi an ibnu umar to haka wanda suka rawaito shi daga hadisin amr bin dinar sun yi kuskure amma haka wannan kuskuren isnadin ya soka kawai isnadin da ya ambaci amr bin dinar an ibnu umar amma matanin tunda ya tabbata daga hanya waje take bata da wata illa shine malik an nafi an ibn umar to kaga matanin ya inganta saboda haka illar ba da aka ce ma'lul ai ma'lul sanadan kuma wannan isnadin ake nufi ba wai hadisin min jami'i turufihi ba a a shi ya ruwaito ai yoshi da ya ruwaito hadisin ba shi da wata illa hanyarsa ake dogaro da kan cewa hadisin ba ma'alul ba ne ai hadisin ba shi da wata illa wajen malin shi yasa din ai sun dai zurfafa na kan cewar yusa tabu mali wannan ya kamata ka bari a yi sallah gari wannan yana daga cikin إيه تو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب